بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta musamman ga Allah maɗaukakin sarki da ya ba mu damar haɗuwa a wannan masallaci na Bangazi a wannan yammaci na litinin 24 ga wannan wata na Jumada al-Akhirah hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1444 wanda wancan makon mun kai ƙarshen suratul Jumu'ah يو زام تاشي فرق سورة المنافقون مئلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله مم.
والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسنده يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنا يؤفكون سورة المنافقون سورة مدنية bisa ga mafi kyawun zance daga cikin zantuttukan malama duk da wasu malamai suna ganin sura ce makiya wasu malamai suna ganin cewa rabinta makiya ne rabinta madaniya imam bukhari da muslim sun fitar da hadisi daga zaid bin arqam qala yake cewa kuntu fi ghazatin fa sami'tu abdullah bin ubay yaqul la tunfiqu ala man inda rasulillahi hatta yanfaddu man hawla min hawli ولئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل فذكرت ذلك لعمي أو لعمر فذكره للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فدعاني فحدثته فأرسل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى عبد الله بن أبي وأصحابه فحلفوا ما قالوا وكذبني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصدقه فأصابني هم لم يصبني مثله قط فجلست في البيت فقال لي عمي ما أردت إلى أن كذبك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومقتك فأنزل الله إذا جاءك المنافقون فبعث إلي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقرأ فقال إن الله قد صدقك يا زيد إمام البخاري ده إمام مسلم صفت ده حديث ده زيد أن أرقم yake cewa na kasance a cikin wani yaƙi wannan yaƙin malamai suka ce ghazwatu banil mustaliq ne duk da wasu malamai sun ce a yakin tabuka ne amma mafi ingancin zance hakan ya faru ne a ghazwatu banil mustaliq yace ina cikin wannan fasami'tu abdullahi bin ubay sai na ji abdullahi dan ubay wanda abdullahi dan ubay shine ra'sul munafiqin shugaban munafikai kenan yaqulu yana cewa la tunfiqu ala man inda rasulillahi hatta yanfaddu kada ku ciyar kada ku ba da dukiyarku a kan waɗanda suke wurin manzan Allah sallallahu Alaihi wa Alaihi wasallama hatta yanfaddu min haulihi har sai sun watse daga gefen shi har sai sun watse daga majalisin shi bi ma'ana ku kame daga barin ba da taimako gare su ku kame game da tallafa musu ta hanyar dukiyoyinku hakan zai sa su watse wurin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce kuma wala in raja'ana min min indihi la yukhrijanna al-a'azzu minha al-adhall kuma idan muka koma bi ma'ana muka koma garin Madina masu buwaya za su kora da za su kora kaskantattu ko kaskantacci masu buwaya yana nihin kanshi shi Abdullahi bin Ubay bin Salul yana nihin kaskantacce ko wanda baya da wani abu na galihu ko karfi shine manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fa zakartu dhalika li ammi sai ce sai na gaya ma dan uwana amina aule umar shakka ne ga wanda ya riwaya ko ko na ambata ma umar haka fa zakarahu lin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi kuma sai ya gaya ma manzon Allah tsira da mace Allah tabbata a gare shi ga abinda Abdullahi bin Ubay bin Salul ya faɗa maka fada'ani fa haddathtuhu ya kira ni na tabbatar masa da cewa haka ya faɗa fa arsala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ila Abdullahi bin Ubay a wannan lokacin manzo Allah tsira da mace Allah tabbata a gare shi ya tura dan sako wurin Abdullahi dan Ubay dan Salul dan ya tabbatar da haka ya faɗa fa halafu ma qalu sai suka rantse da Allah cewa ba su faɗa ba bi ma'ana abinda aka faɗa akan su cewa sun ce kar a ciyar ga wanda suke tare da manzon Allah idan an koma garin Madina masu ƙarfi za su kori kaskantattu annabi ce ka faɗi hakan ne ya ce wallahi tallahi ba mu faɗa ba fakazzaba ni rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai zai da yace sai annabi ya ƙaryata ni wa saddaqahu ya gaskata abdullahi bin ubay bin salul fa asabani hammun lam yusibni mithluhu qat yace sai na samu kaina cikin damuwa da bakin ciki wanda tunda nake bai taba samu na ba fajalastu fil bait na zamna a cikin gida fa qala li ammi sai dan uwana amin nan yace da ni ma aratta ila an kazzabaka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kaga wanga labarin da ka bayar ba abin da ka samu kalkashin shi sai ƙaryata ka da annabi yayi sallallahu alaihi wasallama yayi fishi da kai haka sauran musulmi sun ƙaryata ka fa anzalallahu ta'ala sai Allah ya sabkar da wannan sura idza ja'akal munafiqun idan munafikai suka zo wurinka suka zo majalisinka da wannan surar ta sabko fa ba'atha ilayya annabi sallallahu alaihi wasallam fa qara'a sai annabi ya tura zuwa gare ni a kiro ni annabi sai karanta wannan sura sai annabi ya ce inna Allah qad saddakaka ya zaid ka sani lalle Allah ya gaskanta ka kai zaid wannan shine sababin nuzul na sarkar wannan sura zaid ya ji lokacin da abdullahi dan ubayi dan salul ya ce da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama idan mun koma garin Madina masu ƙarfi za su kori ƙasƙantattu yana nufin su ne masu ƙarfi annabi da sahabban shi su ne masu ƙasƙanci sannan ya ce ma mutanensa da mabiyansa kar ku ciyar da dukiyoyinku akan duk waɗanda suke tare da manzan Allah hakan zai sa su watsi da aka ba annabi labari sai ya rantse da Allah bai faɗa ba ya ce abin da aka faɗa a kansa sharri aka masa ƙarya aka masa annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaskata shi abin da ya faɗa akan abin da ya faɗa duba ga cewa yayi rantsuwa kuma annabi ya ƙaryata zaid shine da Allah ya so ɗaukaka zaid sai Allah ya sabkar da wahayi domin gaskata zaid da ƙaryata abdullahi bin ubay bin salul bayan bismillahir rahmanir rahim Allah ya ce idza ja'akal munafiqun ya kai ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idza ja'aka almunafiqun idan munafikai suka zo a majalisinka munafikai almunafiqun jam'i ne na almunafiq munafikai da yawa ne na munafiki guda shi kuma almunafiq shine man yuzhiru alislam wa yukhfi alkufr mutumin da ke bayyana musulunci a fili sai ya ɓoye kafirci a cikin zuciyar shi shi ne munafiki sannan munafikci ya kasu kashi biyu akwai munafikci ƙarami akwai munafikci babba munafikci ƙarami shi ne ma'abucinsa idan ya aikata sa zai karɓi sunan munafiki amma hakan ba zai fitar da shi daga musulunci ba amma munafikci babba jin ma'abucinsa zai tabbata munafiki ne kuma hakan zai sa ya fita daga cikin musulunci ya koma cikin layin kafirai ina fata mun gane kenan ka munafikci kala nawa ne biyu akwai nifaqun asghar akwai nifaqun akbar ko a ce nifaqun amali da nifaqun al-i'tiqadi nifaq na aikace munafici a aikace da munafici na kudiri munafici na aikace ko karamin munafici shine kamar yin ƙarya yin ƙarya alama ce daga cikin alamomin munafici saba alƙawali saba alƙawali ma alama ce daga cikin alamun munafici ina fata mun gane sannan husuma ma tana daga cikin alama daga cikin alamun munafici amma ma'abucin waɗannan halayen munafiki ne amma munafikcin shi bai kai ya fitar da shi daga musulunci ba amma munafiki na ƙudiri shine munafikcin shi ke fitar da shi daga musulunci irin wanda zai faɗin saɓanin abin da ke cikin zuciyar shi ina fata mun gane ya bayyana musulunci a zahiri amma ya ɓoye mi munafici a cikin zuciyar shi to wannan munafiki ne kufa shi kafiri ne wanda yana fitar da shi daga barin musulunci ina fata mun gane kenan kullum munafiki yakan zo da mi halshe biyu kaifi biyu gare shi idan ya zo wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai nuna mi yayi imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya kuma wurayen wasu kafirai sai nuna a'a yana tare da ƴan uwan shi kafirai ina fata mun gane kenan munafiki wanda ake nihi a cikin wannan aya munafici babba shine Allah ke ba annabi sallallahu alaihi wasallam labari idza ja'aka almunafiqun idan munafikai suka zo wurinka suka zo majalisinka inda kake zama kai da abokanka qalu nashhadu innaka la rasulullah zaka ji sun ce lalle mun shaidi cewa lalle tabbat kai kan manzon Allah ne wallahi kai annabi ne aikakke ne daga wurin Allah ba ma ƙaryata haka Allah ya ce wallahu ya'lamu innaka la rasul Allah madaukakin sarki ya san tabbat kai manzon shi ne ba ka bukatar shaidan munafikai su yarda ko kas su yarda kai manzo ne daga wurin Allah Allah ya shaida haka wallahu ya shaɗu innal munafiqina lakadibun kuma Allah madaukakin sarki yana shaida cewa lalle munafikai makaryata ne akan da'awar da suka yi cewa sun yi imani da kai saboda Allah ya san abin da ke cikin zukata sun bayyana musulunci ne a zahiri sun boye kafirci a cikin zukatansu اتخذوا ايمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله منافقai sun rike aymanahum rantsuwar da suke junnatan a matsayin kariya a matsayin kariya daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayin kariya daga musulmi dan kar a aibata su ko ko kar a kashe su a amshe dukiyoyin su ina fata mun gane sai suka riki munafici a matsayin mi katanga da za ta kare dukiyoyin su da jinanansu fasaddu an sabilillah kuma sai suka katangance mutane daga barin imani da Allah suka katangance mutane daga yin jihadi da makamantansu kasancewa sun yi imani suna tare da masu imani hakan sai ya sa suna jawo rauni game da masu imani yayin da ake so a fita wurin jihadi su ne suka ce musulmi la tanfiru fil har kada ku fita cikin wannan tsananin zafi don yin jihadi kaga suna kokarin mi su dakushe himman masu imani wurin fita jihadi ina fata mun gane dan haka munafikai suna da usulubi da dama na wurin sa masu imani su yi rauni kar su yada addinin Allah shi yasa aka ce fasaddu an sabilillah innahum sa'a ma kanu ya'malun lalle su munafikai abinda suke kasance kasance suna aikatawa ya munana zalika wannan zalika ismul ishara ne da ke nuna abin nan da suke aikatawa na munafici da ƙarerayen da suke yi da rantsuwa da suke yi gaban manzo Allah sallallahu alaihi cewa shi annabi ne sabanin abin da ke cikin zukatansu hakan ya faru da su ne bi annahum amanu thumma kafaru sun yi imani sannan suka kafirci me ma'ana sun yi imani sun bayyana musulunci da baki amma sun kudurce kafirci a cikin zuciyarsu ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم sai Allah ya sanya rufi a cikin zukatansu fahum la yafqahun su kan ba za su taba fahimta imani ba kuma ba za su taba fahimta hadarin abin da suke kai na munafici ba wa idza ra'aytahum tu'jibuka ajsamu ajsamuhu Allah ya ce ma annabi na daga cikin sufofin munafikai alamomin da za ku iya gane su ku fahimce su idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamu idan ka gansu jukkunan su za su birge ka haka munafiki yake zaka ganshi lafiya lau kaya na kamala ga geme ya tsaida ga aswaki yana sha wando rabin kwabri in ka ganshi imani dab amma munafiki ne tu'jibuka ajsamu ga lafiyar jiki ga kamala kaya ga haske ga komi amma munafiki wa in yaqulu tasma li qawli idan kuma ya magana zaka ji dadin shuraren magana shi saboda iya zance iya zance ya iya ɗauko zance ya iya usulubin zance ya san inda ya kamata ya fara ya san inda ya kamata ya aje zancen shiraɗan daɗin shurare haka munafiki yake ina fata mun gani ga sufa ta kamala ga iya magana shi yasa karka ruɗu da shi kasancewa yana da kamala ta fuskar sufa saboda munafiki ne karka ruɗu da shi saboda zancen shi yana jan hankali kuma zancen shi yana shiga cikin kunne duk wanda ya ji zancen shi zai iya gaskata shi wa in yaqulu tasma' li qawlihim ka annahum khushubun musannada sai Allah ya safanta su kai ka ce su munafikai katakayya ne ko katako ne da aka jingine shi gaban ku haka suke yahsabuna kulla sayhatin alaihim sannan kuma suna tsammanin duk wata magana da suka ji Allah ya sabko ta wahayi a kansu take da sun ji wani an yi wata magana da sun ji wani dan motsi sai su yi zaton cewa a kansu ya sabko za a fahimce su za a gane su kullum cikin tsardar suke kullum cikin tsoro suke wannan shine halin munafiki munafiki cikin mutane mai yaɗa munafici za ka same shi kullum baya cikin nutsuwa kullum ba daidai bai ki saboda yau da gobe ana jin tsoron asirin shi zai bayyana asirin shi zai tona a idan mutane su gane halin shi domin su nisanci shi shi kuma baya son a gane halin shi a cikin mutane shi ne sabuna kulla sayhatin alai duk abin da suka ji na motsi ko wata aya da ta sauka ta wahaye sai shi tsammanin kawai da su ake saboda suna cikin firgici suna cikin suna cikin tsoro Allah ya ce humul adu munafikai su ne ainihin makiya fahzaru fahzarhum dan haka ka kiyaye su qatalahum Allahu anna yufakun Allah ya wadaran su ko Allah ya tsine musu anna yufakun ta yaya ake kautar da su daga barin gaskiya zuwa ga bata da lalaci sai Allah ya ce وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون
Allah maɗaukakin sarki ya ce wa idha qila lahum ta'alau yastaghfirakum rasulullahi lawaw ru'usahum wa idha qila lahum ta'alu munafikai idan aka ce da su ta'alu yastaghfir lakum rasulullah ku zo manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya nema muku gafaran Allah ko cewa Allah ya yafe muku ya gafarta muku kurakuranku lawau ru'usahum sai su karkata wuyansu haka bi ma'ana suna izgili ba sa san su zo a nema musu gafara Allah madaukakin sarki wa ra'aytahum yasudduna wa hum mustakbirun zaka gansu yasudduna suna bada baya game da neman gafara da za a musu daga Allah madaukakin sarki wa hum mustakbirun kuma suna yin girman kai game da haka sawa'un alaihim Allah ce duk guda ne game da su munafikai astaghfarta lahum ka nema musu gafara Allah aw am am lam tastaghfir lahum ko baka nema musu gafara ba lan yaghfir Allah lahum da dai Allah ba zai gafarta musu ba inna Allah la yahdi al-qawm al-fasiqin lalle Allah madaukakin sarki baya shiryar da mutanen da yake fasikai ne sana kauce ma gaskiya bayan ta bayyana gare su هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله kasani fa su ne waɗannan wanda suke cewa la tunfiqu ala man inda rasulillah kada ku ciyar da dukiyoyinku kada ku ba da zakkakku ga wanda suke wurin manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi hatta yanfaddu hasse sun tarwatse sun watsi yunwa za ta gajiyar da su ba za su iya rike kansu ba idan yunwa ta dame su su watse sabar manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi Allah ya ce a ce musu walillahi khaza'inus samawati wal ard taskokin sammai gaba daya da taskokin kasai gaba daya na Allah ne shi kade madaukakin sarki walakinnal munafiqina la yafqahun sai dai su munafikai ba sa fahimta haka yaquluna zaka ji suna cewa la in raja'na ila al madina idan muka dawo a cikin madina la yukhrijanna al a'azzu minha al azal da sannu masu buwaya za su kori kaskantattu daga cikin garin madina walillahi izzatu Allah ya ce a ce da su lalle buwaya ta ƙarshe ta Allah ce maɗaukakin sarki wali rasulihi da kuma manzan shi walil mu'minin da kuma masu imani walakin almunafiqina la ya'lamun sai dai su munafikai ba su san da haka ba sai Allah ya ce ka karanta shi ko Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku wanda kuka yi imani da Allah la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikirillah kada ku yarda dukiyoyinku su shagaltar da ku kada ku yarda ‘ya'yanku su shagaltar da ku an zikirillah daga barin ambatan Allah malamai suka ce abinda ake nufi da ambatan Allah nan shine salloli guda biyar wasu malaman suka ce abinda ake nufi da ambatan Allah a nan shine aikin hajji da zakka kai wasu malaman ma suka ce kai dukkanin dangin abin da Allah ya farlanta ma dan adam shine ake nihi nan da ambatan Allah kuma zai iya ɗaukan zikiri da yawan ambatan Allah maɗaukakin sarki to kar ku yarda neman kuɗi da tara dukiya su shagaltar da ku game da yin sallolinku na farilla kar kasuwanci ya shagaltar da kai yi ƙoƙari duk yadda kake buɗa ka samu kai sallolinka guda biyar a yini kar neman dala ya haramta maka yin salloli guda biyar a cikin jama'a a cikin masallaci kar ka yarda neman dukiya da tara ta ya hana ka tahiya aikin hajji ko umara idan Allah ya fore maka kuɗi ya baka dama da lafiya to ka je hajji ko umara daga cikin dukiyar da Allah ya baka kar ka yi sakaki neman ta ya shagaltar da kai game da yin haka ko ko kar ka bari neman kuɗi ya shagaltar da kai game da zikiri ya kamata a ce ka ba da wani lokaci na ambatan Allah karatun alkur'ani ne salati ne ga manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi da makamantansu na zikirai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar kar ka yarda neman kuɗi ya hana ka haka kar ka yarda neman dukiya da tarata ya haramta maka halatta a masallatayya domin shuraren tafsiri ko kuma hadisi ko na darasi da ake na tauhidi da makamantansu karka yarda duniya ta shagaltar da karka yarda kuma iyalinka da tarbiyyar iyalinka ya shagaltar da kai game da ambatan Allah shine la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa man yaf'al dhalika duk wanda ya aikata hakan bi ma'ana duk wanda dukiyar shi da 'ya'yan shi suka shagaltar da shi game da ambatan Allah fa'ula'ika humul khasirun to waɗannan su ne wanda suka yi hasara a rayuwa su ne wanda suka taɓe suka yi hasara wa an fi ƙomin mara
razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون Allah ce wa an fi komin mara zaƙanakun ku ciyar daga cikin abin da muka ba ku na arziki ba wai dukiyarku ba gaba ɗaya za ku ciyarwa wani kaso daga cikin abin da Allah ya baka na arziki ina fata mun gane min mara zaƙanakun daga cikin abin da muka ba ku na arziki min qabli an ya'ti ahadakumul maut tun gabanin mutuwa ta zo ma ɗayan ku ku ciyar ku ba da sadaka ku fitar da zakkar dukiyarku tun kafin mutuwa ta zake ma ɗayanku nan abin da ake nihi da mutuwa alamomi na kai tsaye da ke nuna mutuwa zakai ku yi ƙoƙari ku yi infaƙi zakka ce fiddata ihsani ne zuwa ga ma'aifanka yi zuwa ga makwabtanka yi danginka daga cikin masu larurar da suna buƙatar tallafi da taimako ba su taimako wurin tallafa mu addini da ciyar da shi gaba ba da tun kafin wannan lokacin saboda idan wannan lokacin ya zo maka za ka buƙaci a baka dama ka yi yayin da Allah ba zai baka wannan dama ba ina fata mun gane kenan lokacin da gare ka da damar da gare ka da dukiyar da Allah ya baka ciyar da ita zakka ta wajibi fidda sadakoki na mustahabbi yi saboda akwai lokacin da mutum zai buƙaci hakan kuma Allah ba zai shi bashi dama ba tun kahin alamomin mutuwa su zo mu mutum shine malamai suka ce babu wani mutum daga cikin mutane duk yadda ya kokari idan mutuwa ta zo mishi sai ya ga cewa yayi sakaki duk yadda kake da kokari sai kaga kamar kayi sakaki akwai wasu wuraren da baka cike ba akwai wasu gubi gubi da baka cike su ba to ina ga wanda ya sakaki kenan ina ga wanda ya bata lokaci ga abubuwan da ya kamata ya bai yi ba kaga shi wannan zai yi nadama matukar nadama a lokacin da kuma nadama ba ta masa amfani ina fata mun gani Allah ya ce ku ciyar da dukiyoyinku tun gabanin mutuwa ta zo ma ɗayanku fa yaqula zaka ji yana cewa rabbi laula akhartani ila ajalin qarib ya ubangiji na ina ma da ka jinkirta mini zuwa wani dan lokaci qaribun makusanci yayi mi ya ciyar da dukiya ya ciyar da dukiya yayi aikin alkhairi ya fidda zakka a yanzu ne yake neman Allah ya bashi dama na dan lokaci kadan wannan lokacin kadan a tunanin shi fa zai iya yin duk abin da bai ba da dukiyar shi yana ganin wannan damar da Allah zai bashi duk yawan duke shi zai iya sarrafa in ya ana biye shi bashin zakka in ta shekara nawa ce zai iya biya zai iya ciyarwa duk wata dama da aka so a yi na alkhairi zai fa as-saddaqa da in yi sadaka sadaka ta zakka ce ko kuma ta mustahabbi wa akum min salihin sannan in kasance cikin mutanen mutanen kwarai walan yu'akhkhira Allahu nafsan idza jaa ajaluha da dai Allah madaukakin sarki ba zai taba jinkirta marai ba idan ajalin ta yazo duk wanda ajalin shi ya riga yazo to ba za a taba jinkirta mishi zai wuce ne ya tafi kawai wallahu khabirun bima ta'malun kuma Allah ƙwararren masani ne game da dukkan abin da kuke aikatawa sai Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور wannan shine ƙarshen wannan sura mai albarka suratul munafiqun yanzu za mu shiga suratul taghabun suratul taghabun sura ce madaniya a cikin ra'ayin da dama daga cikin malaman tafsiri wasu malaman suna ganin ita ma sura ce makkiya wasu malaman suna ganin rabinta makkiya ne rabinta madaniya ne ina fata mun gane bayan bismillahir rahmanir rahim Allah madaukakin sarki yace yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard lalle suna yin tasbihi ga Allah madaukakin sarki abinda ke cikin sammai gaba daya da duk abinda ke cikin kassai gaba daya tasbihi shine suna tsarkake Allah madaukakin sarki daga dukkanin tawaya da na kasu Allah madaukakin sarki sarki ne mai cikakkar kamala da ɗaukaka babu aibi ko na ƙasu tattare da shi kenan suna tsarkake Allah maɗaukakin sarki dukkanin halittu wanda ke cikin sammai da dukkanin halittu wanda ke cikin ƙasai gaba ɗaya shi yasa Allah maɗaukakin sarki a wani wurin yake cewa tusabbihu lahu samawati saba wal ardu wa man fihin wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu sammai bakwai gaba ɗaya suna tasbihi ga Allah sannan ƙasai guda bakwai suna tasbihi ga Allah da abin da ke cikin su gaba ɗaya babu wani abu sai face na tasbihi ga Allah sai dai ku ba kwa fahimtar yadda yake tasbihi ga Allah amma suna tasbihi ga Allah madaukakin sarki lahul mulk mulki gaba ɗaya na Allah ne shi kadai babu wani wanda ke tarayya da Allah cikin mulki walahul hamd kuma shi ke da godiya Allah maɗaukakin sarki wa huwa ala kulli shay'in qadir sannan Allah mai iko ne akan dukkan komai da komai huwa alladhi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min Allah nan shine wanda ya halicce ku daga cikin ku akwai kafiri abin mamaki shi ya samar da ku daga babu ya halicce ku ya ni'imtar da ku ya muku abin da dukkan rayuwa ba ta tafiya sai da shi amma aka samu wanda suka kafirce mishi shine faminkum kafirun wa minkum mu'min sannan daga cikin ku akwai wanda suka imani wallahu bima ta'maluna basir lalle Allah madaukakin sarki game da dukkan abin da kuke aikatawa basir mai gani ne kuma ya san duk abin da kuke aikatawa khalaqas samawati wal arda bil haqq Allah shine wanda ya halicci sammai wal arda da kasai gaba daya bil haqqi da gaskiya da hikima dan gudanar da adalci wa sawwarakum sannan ya suranta ku فأحسن صوركم سيكوتة صوركم وإليه المصير غريشني غباء مكو مكو يعلم ما في السماوات والأرض ألا يسن دأبن لكي تشكين سميدك السي غباء ويعلم ما تسرون وما تعلنون كما يسن أبن لكي أويوا يسن أبن لكي بيناوا والله عليم بذات الصدور للي ألا مسنيني غمد أبن زكاة سكي تتمناوا نيو ينكو da abin da kuke tattaunawa tsakankaninku da zuciyarku Allah ƙwararren masani ne game da hakan sai Allah ya ce alam ya'tikum naba'u alladhina kafaru min qabl fadhaqu wa bala amrihim wa lahum 'adhabun alim ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد الله مدوكين سركيتي ألم يأتكم نبأ الذين كفروا shinku kafaran makka da mushrikan makka labarin wanda suka kafarta bai zo muku ba ba ku ji labarin adawa ba ba ku ji labarin samudawa ba ba ku ji labarin wanda suka kangare ma Allah da suka gabace ku ya Allah ya yi da su ba za ku wa ba la'amrihim Allah ce sun ɗanɗane tsananin azaba sakamakon kafircinsu amrihim shi ne kufurhim kenan sun ɗanɗane azaba sakamakon kafirce ma Allah da suka yi kenan kuma ku kiyaye kar irin abin da ya same su kuma ya same ku ولهم عذاب أليم سنن سنة عذاب ميردئي قباء القيامة ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات هكا يفارني أغرسو kasancewa annabawansu sukan zo musu da hujjoji bayyanannu sukan zo musu da mu'jiza da ke nuna gaskiya annabautinsu da manzancinsu faƙalu sai su ce da annabawansu ko manzanninsu a basharun ya na yanzu mutum irinmu shine zai zo mana da shari'a ina ma da a turo wani mala'ika ko wani abin da za mu yarda cewa aikakke ne daga wurin Allah amma mutum irinmu jinsinmu ya zo ya ce mana shi annabi ne ko manzo ya zo da shari'a fakafaru sai suka kafirci wata wallau suka bada baya suka ƙi su yi imani wastaghna Allah sai Allah ya wadatu daga barinsu Allah ya wadatu da imanin da za su yi wallahu ghaniyun hamid Allah madaukakin sarki ghaniyun ne mawadacin sarki ne hamidun ne kuma abin godiya abin ya sai ce za'ama alladhina kafaru allan yub'athu قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغاب ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير Allah ya ce za'amal ladina kafaru wanda suka kafurta sirri ya cewa allan yub'athu da dai wallahi ba za a tashe mu bayan mun mutu sirri ya cewa lalle Allah wallahi ba zai tada mutane ba bayan sun mutu qul annabi ka ce musu bala hakan ba zai taba kasancewa ba wa rabbi ina mai rantsuwa da ubangiji na latub'athunna wallahi za a tashe ku bayan kun mutu thumma latunabba'unna bima amiltum bayan haka ma ba wai tasar ku ba tabbat Allah zai tashe ku bayan an tashe ku sannan za a ba ku labari game da abin da ku kasance kuna aikatawa a nan gidan duniya bi ma'ana za a muku hisabi akan ayyukanku wa zalika ala Allah yasir hakan a wurin Allah madaukakin sarki abu ne mai sauki ya tashe ku bayan kun mutu shi yasa Allah wasu wuraren yake cewa wa yastanbi'unaka haqqun hu قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى لتأتينكم زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير فآمنوا بالله ورسوله da haka ku yi imani da Allah maɗaukakin sarki ku yi imani da manzan shi wan nurin ladhi anzalna sannan ku yi imani da wannan hasken da muka sabko shi ne alkur'ani mai girma wallahu bima ta'maluna khabir Allah madaukakin sarki dangane da abin da kuke aikatawa ƙwararren masani ne duka ya sani zai muku sakamako akan haka yawma yajma'ukum li yawmil jam ranar da Allah zai tara ku a ranar aljam ranar aljam shine ranar tashin alqiyama zalika yawmut taghabun wannan yinin shine yini na kamunga ran da za a amshe ma kafare ni'imominsu ya zamanto muku musu ita ce gidan wuta ina fatan mun gane shine kenan at-taghabun suna daga cikin sunayen tashin al-qiyam wa man yu'min billahi duk wanda ya imani da Allah madaukakin sarki wa ya'mal saliha sannan ya aikata aiki nagari aiki nagari shine aikin da aka yi dan Allah kuma ya dace da karantarwar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yukaffir anhu sayyi'ati Allah zai yafe masa dukkan kurakuransa wa yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar sannan Allah ya shigar da shi aljanna wanda korammai suke gudana kalkashin ta khalidina fiha ababan dawwama ne a cikin gidan aljanna abadan har abada zalika al-fawz al-azim lalle hakan shine rabo mai girma Allah ya kankare maka zunubanka sannan ya shigar da ke cikin gidan aljanna ka ni'imtu da abin da ke cikin ta wallazina kafaru amma wanda suka kafirce ma Allah wa kazzabu bi ayatina sannan suka ƙaryata ayoyinmu ulaika ashabun nar waɗannan su ne ma'abuta wuta khalidina fiha ababan dawwama ne a cikinta wa bi'sal masir cir da makoma idan ya kasance ita ce wutar jahannama sai Allah ce ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون على Allah وعلى الله فليت وعلى الله فليتوكل المؤمنون Allah ce ma asaba min musibati babu wata musiba da za ta shafa ɗaya daga cikin ku illa bi idhnillah face wannan musibar ta same shi ne da izinin Allah madaukakin sarki duk wani abu da mutum zai samu kanshi a kaye na damuwa da tashin hankali a dukiyarsa ne ko kuma a jikinsa ne ko kuma a iyalinsa ne abin nan ba zai faru ba sai in Allah ya so faruwarsa a gare ka shine ma asaba min musibatin illa bi idhnillah sai da izinin Allah madaukakin sarki dan shi ke zartarwa babu wani abu da zai faru kalkashin kauni kakaf sai in Allah ya yarda kuma ya so faruwar wannan abu ina fata mun gane kenan duk abin da zai same ka na damuwa da kunci rashi ne kariya arziki ce da makamantarsu hakan ya faru ne da izinin Allah madaukakin sarki wa man yu'min billahi yahdi qalba duk wanda ya imani da Allah Allah zai shirye zuciyarsa ta hanyar nutsuwa da kwanciyar hankali akan duk abin da Allah ya same shi na musiba da damuwa za ka ji ba zai yi amfani da komai ba sai dai ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yayin da musiba ta same sa a cikin jikinsa ne ko dukiyarsa ko iyalinsa wallahu bi kulli shay'in alim Allah madaukakin sarki game da komai masani ne wa ati'u Allah wa ati'u rasul ku yi da'a ga Allah madaukakin sarki sannan ku yi da'a ga manzon shi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa in tawallaitum idan kuka bada baya kuka kuki yi imani da Allah ko kuka kiyin da'a ga Allah madaukakin sarki da manzon shi fa inna ma ala rasulina balagul mubin to ku sani kadai ba abin da ke kan manzon mu sai isarwa mubin mabayyaniya abin da ke kan shi na yauni ya isar ya isar amma ku yi ko kar ku yi wannan sha'anin Allah ne madaukakin sarki shi zai muku sakamako akan haka Allahu la ilaha illahu lalle Allah babu abin bauta bisa ga cancanta sai shi kadai wa alallahi falyatawakkalul mu'minun ga Allah ne kadai masu imani ya kamata a ce sun yi dogaro ina ganin ne kamata mu dakata abinda muka faɗa ne daidai Allah ya ba mu lada abinda yake kuma kuskure ko makamancin haka Allah ya yafe mana assalamu alaikum wa rahmatullah